أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى يقول منا wannan lokaci mai albarka yau muna ashirin da hudu ga watan sha'aban hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma sha shida ga watan mars na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya من دعوة كراتم لرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين من أتكين باب ديك أمرني لكياي سنون عن محمد صلى الله عليه وسلم دكما لبوبا سنة العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى كفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يؤتي يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنهم سيجيء سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وإن كنت آه وإن كنت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقته متفق عليه غرلا أي غير مقتولين العاشر حديثي ناشرين أتكون وانا بالي حديثي نقوم أتكون وانا بالي ليك مغنى أكان المعافرة على السنة وآدابها بالي ليك مغنى أكان كيا للسنة للربان an samu shi ne daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda kala ya ce qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsiyara mai tana sabbata gare shi ya tashi a cikin mu bi mawizatin ziyarar wa'azi fa kala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum ma'ashuruna ila allah ta'ala lalle ku za a tashi ku zuwa ga allah madaukakin sarki ku fatan kuna wato babu takalma kuratan babu kaya a jikinku guraren sannan babu kaciya kama ka da na awar arzikin rayu kamar yadda muka fara kowace halitta za ka za mu dawo da ita wadda alaina wannan alkawari ne a kanmu inna kunna fa'ilin lallai za mu aikata haka ala yace ku saurara wa inna awwalal khalaiq lalle na farko a cikin halittu yufti yawmal qiyamati wanda za a samu su tufa da ranar tashin alkiyama ibrahim alayhi salam shine sayyidina ibrahim alayhi salam ala ku saurara wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati lalle za a zo da wasu mazaje a cikin al'umma ta fa yuqaru bihim zata shimal sai a tafi da su ta bangaren hagu فأقول سيدتي يا رب أصحابي يا أبنجي لأولا صحابينا فيقال سيدتي إنك لا تدري لا تدري ما على سبارك كيف تسمي سبعك جاء أبايك فأقول كما قال العبد الصالح سيدنا فلا كما يندبع على ذريع فلا وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم lalle ya Allah kana wato ba da shaida a kansu matukar lokacin da nake cikin su zuwa inda yake azizu alhakim kai wawaye ne kai gwani ne mai galibi sai ake mini inda wurin ya zalo murtaddin ala aqabi lalle su ba su gushe ba suna canjawa akan akan bayan su منذ فارقتهم tun lokacin da kawo su ba su gushe ba suna yin ridda akan bayan tun lokacin da kawo su mutabakun alaihi bukari da muslim suka haɗu akan wannan hadisi guralan abin da ake nufi da guralan shine ayi zaura maktunin waɗanda ba su da kaciya to wannan hadisin an samu daga abdullahi na abbas allah ƙara musu yarda yace alaihi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikin su ya musu wa'azi wa'azin nan da ya musu ya ce musu ya ku mutane ku sani lallai kudin nan za ku tashi za ku tashi zuwa ga Allah madaukakin sarki dama kowa yana da wannan labari cewar bayan wannan rayuwa to za a tashi yau mana shi da mutaƙi na ila mahammadu wabdan wani sukur mujirmi na ila jihannama wurgan ranar da za a tashi masu jin tsoron Allah suna mutaki da gida zuwa ga Allah sahu sahu jama'a jama'a su kuma wanda su ga Allah ba a tashe su ana kora su zuwa ga jini tashi alkiyama saboda haka wannan tashi yana nan dole za a yi shi masu da ila Allah kowa zai zai tashi zuwa ga Allah wanda zai sarki a wannan rana kufatan uratan guraren za a tashi mutane babu maganar yau ban kada da wuya wani yau ba maganar takalmi a ranar ba maganar kaya a ranar ba maganar kaci a ranar kowa zai tashi yadda aka yi shi da haka zai tashi a ranar shi alkurani ya ce kama ba da na abuwar kalkin nuridu kamar yadda muka fara halittar dan adam to haka za mu dawo da shi wa'adan alaina wannan alƙawari ne daga gare mu inna kunna fa'ilin lalle za mu aikata haka to ran kan kiyama haka za ta tashi ba maganar kaya a jiki ba maganar tsiraici a waje komai kowa a haka zai tashi yadda ya zo din na haka zai dawo yau haka zai tashi abin ya tashi mai yawa har sai tana aisha wani hadisi take cewa ya rasulullah to ya za a yi tsakanin sarki kuma da sarkuwarsa a ce a tashi kowa tsirara ya za a yi irin wannan yanayi yace mata aisha wannan halin da ake ciki ya wuce magana mutum ma yana tunanin sarki da sarkuwa ko wani abu tashin hankalin da ake ciki ya fi karfin haka yawon shirin marumi da fi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa wani li kulli zayyin minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa a wannan ranar abun da yake ciki shi ya ishe shi ya manta matansa ƴaƴansa ƴan uwansa danginsa duk ya manta wani abu halin da yake ciki kawai ya ishe shi to shi ne sani sallallahu ya ce ku saurara ku ji lalle farkon halitta a cikin halittu wanda za a tayar da shi a sa masa kaya shi ne annabi ibrahim alaihi salam shi ne za a fara sanya masa kaya a jikinsa kaga an wajen a wannan ba wai yana nuna annabi ibrahim alaihi salam ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja ne amma kuma an ambace shi a ciki zuwa ta bin da sallallahu alaihi wasallam yake ambata saboda yau zai ce maka ni ne na farkon wanda kaza kaza to haka tsarin zai zo ko malamai sun yi magana cikin nan suka ce shi annabi ibrahim alaihi salam abin da za a masa haka a fara rufe masa jikinsa saboda za su sa shi a wutan nan lokacin da za su sa shi a cikin wuta sun cire masa kayan su suka jeba shi su sa shi tsirara duk da wutar da bata kona shi ba kullum na rukuni barkan وسلام على إبراهيم ta zama aminci ta zama sanyi a annabi ibrahim alaihi salam to shine da bin haka a filin kiyama za a sanya masa kaya shine ba za a fara sanya masa kaya a wannan rana sanar da Allah da yake za a zo da wasu mutane da cikin al'umma ta sai a bi da su ta bangaren hagu ta hagu za a biyar da su ko bayan da na so su a duniya mutane kirki ne amma kuma gashi nan an zo da su ta bangaren hagu sai da ce ya ubangiji na waɗannan sahabbai na ne sai Allah ya ce innaka la tadri ma hada su baraka kai baka san me suka yi wa bayan ka saboda haka sun riga sun canja sun bar addinin nan sun kama wani abu daban saboda haka Allah ya canja musu to a wannan wajen malaman sun yi magana da yawa a ciki cewa za a zo wasu mutane daga cikin sabon hadisi sallallahu alaihi wasallama hadisi sallallahu alaihi wasallama ce wannan sahabbai na ne a ce a a sun riga sun canja sun bar abin da su ba san me suka yi bayan ka to anan abin da jamhur suka ga kan da shine an samu wasu daga cikin sabon hadisi sallallahu alaihi wasallama da sun yi ridda sun bar musulunci bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama dalilin haka kaga ba abin da wannan tarayya da suka yi da Allah sallallahu alaihi zai musu a wannan rana ba zai musu amfani ba tunda sun yi ridda sun bar musulunci wasu sun ce a dama ai wannan addini Muhammadu ne shi ya kawo da ya riga ya rufe shi kenan wurin wata kayan sa ko mu kowa yanzu muke da ba irin maganganun da ba yi ba lokacin fitintunun da ya faru bayan wafatin Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce ba su ba da zakka ba har sai na Abubakar ya yake su haka dai mutane iri iri kowa ne ya faru da kai to waɗannan su ne ake magana a kansu an sallar da sai ce sai da faɗa kamar yadda bawan Allah salihi ya faɗa shine annabi Isa alayhi salam annabi Isa alayhi salam ranar tashi alkiyama Allah ya tambaye shi akan jama'a sa وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بالحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم shine ce ila qawlihi al-azim hakim to wannan ayoyin shine ne magana ne ba Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah zai ce wa Isa dan Maryam a an da mutum bin nasu take duniya umme ilahin min dunillah kai ne ka ce wa mutane su rike ka da mahaifiyarka a matsayin ubangiji ba Allah ba annabi Isa alaihi salam sai ya ce ka subhanaka sarki ya tabbata gare ka ma yaqulu li ana qulu ma laysa li bihaq ni ban yi tabbata abun faɗi abun da ban da haƙi a cikin ka ba in kuntu kuntu ba ka alimta ba in na faɗa ma ka sani ya Allah in ba faɗa ma ka sani ka sa abin da yake cikin zuciya ta da abin da na raya ni ba san me yake cikin zakin ka ba inna ka ta Allah hu duk abin da yake goyi Allah ka riga ka san shi sannan ba abin da na gaya musu sai abin da ka rubuce ni da shi ma kunta lahu illa ma amatani bi alhamdulillah rabbi wa rabbukum wa kunta alayhi shahidan ba da tibi wa kunta alayhi shahidan ba su fi ya Allah ai kana sane da du na faɗa musu bauta maka su bi ka shine ka abin da fara sannan kana kana kana shaidawa ka san me aka yi lokacin da nake cikin su fala ma ta faita ni kunta aka rabi ba ni lokacin da ka ka karbe ni da koma zuwa gare ka kai ne kake lura da lamarin su kai zama ne da suke ciki wa anta ala kulli shay'in shay'in Allah ka san dukkan abin da yake komai Allah kana da shaidar ka san shi komai koma ne ne ka shi ka halice shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in tu'azibuhu fa innahu ibadu ya Allah idan ka azabtar da su bayan ka ne sun saba maka in ka ga dama sai ka azabtar da su ba wanda zai ce komai wa in tabu lahum innaka antal azizul hakim ya Allah idan ka farta musu kuma wani ne kuma kai gwani ne ta da sallallahu alaihi wasallam shi ma irin wannan maganar zai faɗa bayan an nuna masa mutanen da suka canja a cikin al'umma to wannan dai shine karatun da jamhur na malamai suka tafi a kansa amma duk wanda yake tunanin wai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda an riga an musu shaida cewa su ne yake tsammani wannan karatu zai hawa kansu to yana da mummunan tunani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manyan sahabbansa bayan da za a zuciya ka zagaya maka cewa da aka ce sun canja bayansa ka ce su ne suka canja to me suka canja su wanda suka canja kan su ne suka yi da'i shine hadisi ya fara ne yace inna hum lam yazalu murtadin ba su gushe ba suna yin ridda a kan yadda ko su to mun yanzu labarin sura ta zama ko ne a cikin zabi labarin yayi ridda ne da har hankali ka tunani ka zai fara kawo maka cewar kaza kaza sannan wani abu da za su aikata ya su yan adam ne zai za su yi wani abu wanda wani abu zai zama wani abu ya zama ba yadda ake tsammanin sa ba shi kenan ya zama wallahi ya zama rinda shi sa walimu suke cewa ku kame daga abin da ba wa tsakanin su kar ba ku yi magana da shi to wani tunanin da yake gaya wasu sabon annabi ne bai sallallahu alaihi wasallam manyan sahabbai din nan yake magana cikin su yake cewa ai gashi nan ya ce sun canja bayansa kaza kaza kaza kaza kaza ya ce wani su ake to gaskiya ya halaka ya halaka ya kamata ya dawo cikin hayyacinsa ya gane cewar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da ake magana amma aka ce sun canja nan su ne wanda suka bar addinin musulunci suka kafirce suka ki bada zakka suka ki biyayya wa yadda musulunci yake ba da jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su ake amma ba da kaza ba to shine hadisi yake ga wa sannan yace qur'an al-ayyub maktunin wanda aka ji za su tashi babu kaciyar nan shine za su tashi a wannan filin kamar yadda aka halicci mutum haka zai dawo kaga nan yana karantar da mu bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan baka bi fadin annabi ba sallallahu alaihi wasallama ya je bini kiyama ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ka duniya to wannan sani ba zai maka amfani ba ba zai komai ba saboda me saboda ka riga ka canja kawa karkawa abin da aka sani alhaji ashar ana bi sayyidina abdullahi bin muwaffal radiyallahu anhu qala la rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasbi وقال إنه لا يقتل الصيد ولا يرفع العروب وإنه يبقى العين ويقتل السن متفق عليه وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خبر فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرب وقال إنها لا تصيب صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عد تقذف لا أكلمك أبدا الآن يشهد حديث نبو مشاهدة أنا أبي سعيد بن الوارث سعيد عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه على أدرشي قال يا شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصف النبي يا لم ترى ثبت عليه يا هني أكن جيفا دروسي وقال سيجي إنه لا يقتل الصيد للي شيء بايا كش أبو فروجة ولا ينكر العروض sannan baya kashe wani wa innahu yafqahu al-ayn shine yana wato yana sa a rasa ido ne yana sa a rasa idanu gaba daya wa yaqtul sin sannan yana kai harumi mutafaq alayhi bukhari da muslim suka rawaita wannan hadisi wa bi riwayatin a wata riwaya anna qariban ibn mughaffal lalle wani kusancin abdullahi ibn mughaffal khazafa yayi jifa da ya musa فنهاه ذاك عن شيء وقال ذاك شبكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطب الذي جاء إلى الشبكة عليه يا يعني أكن جيفا دا دوسي وقال ذاك إنها لا تصيب سيدا للي إذا بعد ساعة الله فرد يا أكبر وجيه ثم عاد سنتي يداو يشكوا فقال ذاك وحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ina gaya maka annabi ya yi kula tabbata gare shi ya yi hani akan haka sun mahunta tasbihu sannan sai ka dawo ka ci gaba da yin sa kana jiba da yawon kan nan la ukallimu ka bada mun sake magana da shi har abada to wannan hadisi na goma sha ne an samu shi daga Abdullahi ibn Mugaffal Allah kara masa yarda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ai jifa da yatsu shine al-qasfu ake ga masa babbar yatsa ne da wannan da wani ya waɗannan yatsu guda biyu mutum ya sa dutse a tsakanin su ya haka ya jefa a kan nan da ya guda biyu alaihi salatu wa ya hada kan haka kar mutum ya yi wannan jifa kwata kwata alaihi salatu wa ya hada annabi ya ce wannan jiban idan ka yi ba zai sa ka samu abin da kake nema na farauta ba ni farauta za ka yi yanzu za ka farauta ne abu sai ka dauki miji ka dora yatsan yatsan ka rokar yatsan ka da da wani wuri yanzu ka je ba haka zai samu abu ka ga ba zai same shi ba sannan kuma ba zai kashe makiyi ba in makiyi za ka kashe wannan jiban da kai da wannan dan yatsun naka da dutsen ba zai kashe makiyi ba sai dai in kai zai iya cutar da idanun wani ya halaka idanun wani ka nemi mutum haka da ya tsunka da ɗan dutse ya kan nan za ka iya halakar da idanun nasa sannan kuma za ka iya karya masa haƙori saboda ka musulunci ya hana ka ɗauki dutse da ya tsunka kai jiba da shi to sai wani makusancin abdullahi bin mugaffal ne aka gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a yin farauta da haka sannan kuma ba a jiba sai dawo ya ci gaba da yi da daina ba in ya ga ko sai ya dauka da da ya so sai ya ji ba abu sai ce na ga maka hadisi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka sannan kuma kana yi to ba zan sake maka magana ba har abada tunda baka ji ba na ji maka hadisi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma baka ji ba kana aikatawa to ba zan sake maka magana ba to a nan wajen hadisi yana karantar da mun aka ce maka wannan abu sunna annabi ne sallallahu alaihi wasallam to kai iya kokarin ka in aka ce hadisi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu sai kokarin ka samu in mutum yake hannuwa za a iya kaurace masa ke a rabu shi a wani an gaya masa annabi sallallahu alaihi ya hana abu kaza amma bai daina ba yana kai to za a iya kaurace masa saboda ya daina وعن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرك ما قبلك متفق عليه وانا عباس بن ربيعه daga Abbas bin Rabi'a Allah ka rahmata da Allah ya ce ra'aytu Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya ga Umar bin Khattab Allah ka rahmata da yukabbiru hajar yana sumbanta dutse ya ni aswad yana nufin hajar da aswad kenan wa yaqulu yana cewa inni a'lamu annaka hajar lalle ni na san kai dutse ne ma tanfa wala tudur ba ka amfanarwa ba ka cutarwa walau la an yi ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma qabaltuka ni dan ba dan na ga annabi sallallahu alaihi wasallama na ga ne da da su fita gare shi yana sumbantar ka ba ba na sumbace ba mutawun alaihi bukhari da muslim suka ga wannan hadisi shi kuma wannan hadisi yana karantar da mu koyi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza to kai ba ruwanka da gane abu ko ka gane ko baka gane ba in dai aikin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to sai ka aikata kaga sai na uwar a tunaninsa ya duba ya ga menene fa'idan asumbancin dukkan nan wannan dukkan da ake sumbanta dukkan hadin lafiya shi bai gane komai ba an ce a sumbanci dukkan amma bai gane me fa'idan sumbanta ba sai da yanzu sai ce dutse kai na san dutse ne ba ka amfanarwa sannan kuma ba ka cutarwa don ba dan na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka bani ba ba sumbance ka ba amma din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka to ko na gane ko ban gane ba zan sumbance ka sai sumbanci dutse bai tsaya tunanin a'a to dan miye ne aka ce a sumbanci dutse bai tsaya yin wannan nazarin ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara suna mun sami ina wasa na ake so aji aji ko ka gane hikimar da take ciki ko baka gane ba har sai na ali ya ce masa aiku zai kwana da amfani da yawa kai ne baka gane cutarwarsa ba da amfani sa amma na da amfani da yawa dutse ya gaya masa haka to ka ga nan shi sai na umar yana gaya masa koyi da sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake yana bin sunna kawai annabi ya aikata to ba wata magana ya yi daɗi bai yi daɗi ba na gane ban gane ba to ni ma zan aikata yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya aikata to wannan shine ƙarshen wannan babin da yake magana akan kiyayewa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ladabinsa sannan kuma kamar yadda muka sani muna fuskantar wata ramadan zuwa wani sati ina tsammani insha Allah mun shiga cikin wannan wata na ramadan shi kuma wata ramadan wata ne da Allah ba mu ruwa ɗin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda shekarun ma duniya ba su da yawa shekarun da muke musu da yawa gaba da cikin duniya dalilin haka sai aka ba mu wata ramadana saboda ibadun mu su karu idan muka wata Allah a cikin sa sai a ninninka mana ibada sai ibada ta yawa ko da shekarun ba su yawa ba sai mutum ya tafi lahira sai ga ya samu lifkin lada da yawa duk da kuma bai shekaru masu yawa a duniya ba to saboda haka sai Allah ba mu ramadana wata ramadana din nan yana da kyau a mai da hankali a cikin sa a aikata ayyukan alkhairi a cikin sa bayan azumi da za ka yi ka azumce shi sannan kai azumi ya zama azumi cikakke idan mutum ya azumi ba cikakke ba ba zai samu ladan azumi ba azumi cikakke shine ka kame duka ba daga ci da sha kawai za ka kame ba za ka kame da ci daga ci da sha da dukkan sauran gabobi ka sai ka azumin su hannayenka bakinka idanunka kunnenka kafarka duk sai ka azumi kowace gaba da rana ana suka zarkon mala'ika ne su mala'iku la yakuluna wala yashrabuna wala ya'suna Allah ba sa ci ba sa sha ba sa tsoron Allah to kai ma mai azumi ya kake su tsoron rana ba ci ba sha ba sa amma ba ka ci ba ka ya kana sa'o ba wala ma bi ba sa'o ba dole sai ka kiyaye kowane ne ake sa'o idan kana cikin azumin nan sannan da dare kuma kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi yana kiyamun ne kullum a kowane dare sai aka samu ka tarawih sallar ashin da ake saboda kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da jini kenan to saboda haka wannan wata ne mai alfarma wanda ya kamata mu mai da hankali a cikin sa mu aikata ayyukan alheri a cikin sa wataƙila Ramadanin kenan ba zai yi ma wataƙila ba dai a zo a ce mutum yana nan ba ba dole ba ne to ka dage ka more shi tun yanzu sannan karshen sa akwai dare da ake cewa laylatul qadr khairun min alf shahr wannan dare guda ɗin ya ji wata biyu in ka same shi dare laylatul qadr to malamai ma sun ce kowane dare ma khairun min alf shahr ne kowane dare ma daga ɗaya har zuwa ashirin da tara kuma shi wannan laylatul qadr za a ninka sauran kwanakin dare ne a cikin sa to kaga bi dace gaban dare da su tafi a banza ba kuma abin da aka kiyasta an ce wannan daren da ake magana na tsarkakuri in ka same shi kai bautan Allah a cikinsa kamar kai bautan Allah na shekara tamanin da hudu in ka samu wannan daren guda ɗaya to tamanin da hudu guda nawa za ka yi a duniya ko ka ga zai wala mutum ya samu ɗaya ba ne to ka duk shekara kana da bautan Allah na shekara tamanin da hudu kenan akan abin da kake ciki to saboda haka ya kamata mu dage mu mu dage mu raya wadannan darare kar mu bari su wuce lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka mori lokacinka kafin ya wuce saboda haka wannan lokuta da zamu shiga na wata azumin ramadan din nan yana da kyau mu mai da hankali mu aikata ayyukan alkhairi a cikin sa sannan ana so a ce muku a ciki idan ka taimaki wani za a baka ladan azumin sa ko dibino guda ɗaya ka bashi dole ne kai akan sha ruwa ka dauki dibino ɗaya ka bashi za a ba ka ladan azumin sa ne ka ga kar wa dibino guda ɗaɗɗe guda goma za a ba ka ladan azumin mutum goma ke nan gana da kuma to me zai hana mutum yi wannan ka taimaki wani ka ba shi abin da zai buɗe baki da shi ba kawai ka riƙe abin iya kanka ba ko min ka ɗan yinsa ka ba wa wani za a ba ka ladan azumin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku nemi tsari daga wuta ko da da tsagin dibino ne ka koda da kai guda ɗaya ba to saboda haka cikin wannan wata da zamu fuskanta yana da kyau mu mai da hankali a cikin sa mu aikata ayyuka alkhairi Allah ya sa Allah ba mu yi aikata ayyuka alkhairi a cikin sa alƙuta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma karatu mu rufe kenan insha Allah sai dai ba da magana za a dawo kuma a ci gaba daga inda aka tsaya abin da muka da daidai a cikin duka Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana alƙuta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ake ciki na zabe muna fata Allah ya zawa mana su shugabanni mutanen kirki duk wanda zai zama alheri akan jama'a Allah ya bashi duk wanda zai zama fitina Allah ya hana shi albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatim ma'un wal khatim lima sabaq nas bil haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin